بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل فرائض الصلاة أربعة عشر الأولى تكبيرة الإحرام لكل مصل ولفظها الله أكبر من غير إشباع الباء ولا يجزئ غيرها إن كان ولا يجزئ غيرها إن كان يحسن العربية أما من لا يحسنها فقيل يدخل بالنية دون العدمية وقيل يدخل بلغته نعم فصل rabewa baina ma mada wa ma ya'ti insha Allah subhanahu wa ta'ala wanda zai yi mana bayani dangane da farillan sallah daki-daki ɗaya bayan ɗaya waɗanda sai da su ne sallah ta bawa take inganta idan ya zamanto an rasa ɗaya daga cikin waɗannan farilloli idan mutum ya bari da gangan to baya da sallah kamar yadda za mu gani a ciki kowace wato rukuni ce cikin rukuni na sallah malam yace fara'idu salati arba'ata ashara farle na sallah guda goma sha hudu ne to waɗansu suna da su guda goma sha biyu waɗansu suna kai su guda goma sha uku waɗansu suna kai su guda goma sha hudu kowa yana kallon wato da rukuni kaza da rukuni kaza zai iya mannewa akan rukuni ɗaya ne waɗansu kuma suna ganin kowanne daban-daban ne sai ya zamanto ya kai shi malam ya kai su har guda goma sha hudu al'ula takbiratul ihram bi kulli musallin alfaridatul ula farilla ta farko daga cikin waɗannan farillan guda goma sha hudu ita ce takbiratul ihram kabbar alharama faɗar allahu akbar wanda mutum zai shiga sallah da ita da kulli musallin ga kowane mai sallah mai sallah shi kadai ne mamu ne limami ne wannan kowa rukuni ne daga cikin rukunin sallah shi ya zama ya yi wannan takbiratul ihram limami baya dokewa mamu takbiratul ihram saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faɗa cikin hadisin ali ibn abi talib wanda yake cikin sunan ma'aiki ya ce miftahu salati a kuhur wa tahrimuha a takbir wa tahliluha a taslim mabudi na sallah wanda da shi ne zai baka damar ka je ka yi sallah shi ne sai kana da alwallah sai ka yi tsarki to abin da yake haramta zance da surutu da ciye-ciye da shaye-shaye shi ne faɗar allahu akbar abin da yake halitta maka ka dawo ka ci gaba da uzurrukanka wanda da kake yin su shine sallama to shine anan yace al'ula takbiratul ihram wato farilla ta farko ita ce kabbarul harama li kulli musallin ga kowane mai sallah sawa'an limami ne ko mamu ne ko mai sallah shi kadai ne walafduha Allahu akbar wato lafazinta wanda ya tabbata daga bakin ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda ya koyar da sahabbai shine Allahu akbar to wannan shine lafazi na takbiratul ihram abinda bawan Allah musulmi zai shiga cikin sallah ta farilla da shi kenan min ghairi ishba'il ba'i ba tare da mai faɗar wannan takbiratul ihram ba ba tare da ya kosar da wannan ba'un din ba ba tare da ya ce allahu akbar idan ya yi ishba'inta to yanzu maimakon ya ba da ma'anar ubangiji ta baraka wa ta'ala shi ne mafi girma akan dukkan wani mai girma sai ya bayar da ma'anar ubangiji subhanahu wa ta'ala ganga saboda akbar wato shi ne ganga to da haka shi kuma addini na musulunci duk lokacin da ya zama to an samu wato a ziyaratu fil mabna tadullu ala ziyadati fil ma'ana idan ya zamanto an samu ƙari cikin haruffa to sai ya zamanto an samu canjin ma'ana mun gane da kyau dan haka ishba'ul ba'i yu'addi ila ma'anan ghairi sahihin yana bayarwa zuwa ga ma'ana wanda take ba mai kyau ba dan haka sai ya zamanto mun kula da kyau bangaren abin da ya shafi fadar Allahu akbar ya zamanto mun yi shi a takaice kada mu tsawaita wajen bainal ba'i war ra'i kada mu ce Allahu akbar Allahu akbar wala yujzi'u ghayruha ma'ana ghayru hadhihi al-kalima watar wannan kalma din watar Allahu akbar wala yujzi'u baya iswa watar wannan jumla ta Allahu akbar baya isuwa mutum ya yi amfani da ita wajen shiga sallah wannan ita ce maganar jumhurin malamai suna ganin cewa allahu akbar akwai jumloli wanda suke ɗauke da ma'anar allahu akbar to idan mutum ya yi amfani da su wajen shiga sallah sallah shi ba ta yi ba mutum misali ce allahu a'azamu kaga allahu a'azamu wajen ma'anarsa ɗaya da Allahu Akbar to sai dai bai tabbata ba ma'aike alaihi salatu wassalam ya taba cewa Allahu azam ko Allahu a'la ko Allahu ajallu wannan shine ra'ayin jumhurin malamai kaso mafi tsoka cikin malamai na musulunci akan wannan fatawa suke yin amfani da wani lafazi ba Allahu akbar ba wajen shiga sallah baya isuwa to amma al'imamu abu hanifa annu'man ibn thabit daya daga cikin manya-manyan malaman mazhaba na musulunci guda hudu shi yana ganin cewa idan ya zamanto an samu waɗansu kalimat mutaradifat kalmomi ne wanda suka sha bamban wajen harufa amma kuma abin da suke doke da shi na ma'ana ɗaya ce babu laifi mutum ya amfani da wannan kalma ɗin kambacin wacce babu laifi ya amfani da wannan jumla ɗin gambacin wacarwa khasatan idan ya zamanto ya san ma yusilu bil ma'ana abin da yake iya dakusar da ma'ana Allahu a'zamu da Allahu akbaru din sakon da suke doke da shi guda ɗaya ne sai ce babu laifi mutum ya amfani da Allahu a'zamu hatta su la haula wala quwwata illa billahi babu laifi yayi amfani da su wajen shiga sallah saboda shi dama a wajen shi akwai bambanci tsakankanin alfardu da alwajib alfardu da alwajib yana bambanta da kankanin su kamar yadda yake bambanta da kankanin albatil da alfasit lalatacce da kuma rubuceje farilla da kuma wajibi wannan akwai bambanci a wajensa mun gane da kyau yawwa to amma da ala kulli halin jumhurin malamai kaso 95 ko kaso 96 cikin 100 yadda suka tafi akai shine watar kalmar Allahu akbar baya isuwa mun gane da kyau idza kana yuhsinu al-arabiyya idan ya zamanto shi wannan mai sallah ya kasance ya iya furta kalmomi na larabci ba ya iya larabci ba ai ba kowane wanda ya iya cewa Allahu akbar bane zaka yi magana da larabci da shi akwai wanda ya san Allahu akbar amma yanda zaka tambaye shi me ma'anar kalmar nan take me kalmar nan take doke da shi na ma'ana ba zai iya gaya maka ba amma da ya san Allahu akbar ya san sami Allahu liman hamida waɗannan dukkanin su ba zai iya baka ma'anar su ba da yaren shi amma da zai iya faɗar su amma man la yuhsinuha amma mutumin da zai ba zai iya baya iya kyautata faɗar wannan kalma da larabci faqila yadkhulu bin niyyati duna al-ajamiyyati waɗansu daga cikin malamai suka ce idan zai shiga sallah to yana shiga ne da niyya zai kudurce a cikin zuciyar shi zai shiga cikin sallah ta farilla shi kenan kawai sai daga hannayen shi amma niyyar dunal ajamiyyati ba wanda take ba ta larabci ba da aka ce al'ajamiyya shine dukkan yaren da ya zamanto ba larabci bane shine ake ce da shi ajam saboda baibai ne yaren da alkur'ani ya sauko da shi shine yare wanda yake rasmi wanda shi ba a ce da shi ya ajam gane da kyau amma hausa ana ce da ita ajamiya faransai ana ce da shi ajamiya angile ana ce da shi ajamiya fulanci ana ce da shi ajamiya tubanci ana ce da shi ajamiya buzaye buzanci ana ce mai a jami'a da sauran dukkan yarurruka namu na hausa da na sauran kasashe ga baki daya kowanne ana ce da shi a jami'a inda ba larabci ba ne kullum zalahu ruhul qudus min rabbika بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ngane da kyan shi ne ana yace waqila faqila aka ce yadkhulu bin niyyati wato yana shiga cikin wannan sallah da niyya amma kuma niyya wanda take duna la'ajamiyyati ba ta yaransa ba ya zamanto ya shiga da niyya wanda take ta larabci ya kudurce a cikin zuciyar shi zai yi sallah ta farilla amma da larabci wakila ya rukunu bi lugatihi dan su daga cikin malamai suka ce a sabon shiga musulunci an ce ce Allahu akbar abin ya cirata mun gane da kyau ya wahalta ba zai iya yiwa yi ba shikenan a bashi damar yayi amfani da yaren shi a gaya mai ma'anar kalmar Allahu akbar abin da take dauke da shi na ma'ana sai ya shiga da yaren shi Allah shine mafi girma ya daga hannunsa a wuce gurin mun gane da kyau ba ka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa na'am
الثانية النية بأن يقصد بقلبه بقلبه الدخول في الصلاة المعينة ويكون قصده مقادا للفظ التكبير ولا يلزمه التعرض في نيته لعدد الركعات
الثانية farilla ta biyu cikin farillai guda goma sha hudu na sallah ita ce anniyyatu niyya wato niyya rukuni ce daga cikin rukunne na sallah wanda idan aka rasa niyya to sallah za ta iya rugujewa ta dalilin rasa niyya da aka yi ce bi an ya fasida bi kalbi shi dukhula fi salati muayyanati bi an ya fasida dukhula fi salati muayyana ya yi niyyar shiga cikin sallar da zai yi ta a yanzu wanda take abar ayyanawa ya yi niyyar shiga cikinta bi kalbihi da zuciyarsa saboda dama anniyatu mahalluha alqalbu wat talaffuz biha bil lisani mukhalifu bis sunnah wato awwal mutalaffiz biha bil lisani mukhalifu bis sunnah والتلفظ بها باللسان خلاف السنة wato furta ta da baka wannan sabanin sunna ce ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ya abinda malamai suka tabbatar shine niyya yanda ake yin ta shine a cikin zuci ba da harshe ake faɗarta ba akwai waɗanda malamai suka musu rangwame wajen furta ta da baka irin waɗanda suka zamanto wanda wasu wasu ya aure su ne wanda zuciyar tasu za ta kudurce kaza amma kuma daga baya shaidan zai yi ta musu rawa a cikin zuciya akan cewa lallai abin da ta kudurce din ba haka bane yanzu wannan malamai sun dan musu sakaci sun dan musu rangwame wajen furta ta da baka amma dai mahalluha alqalb kamar yadda shine ra'ayin jumhurin malamai irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da sauran malamai wanda suke kafin shi da kuma waɗanda suka biyo bayan shi ويكون قصده مقارنا للفظ التكبير قصده wannan niyyar da zai yi a cikin zuciya wa ya kunu yana kasancewa muqarinan li lafzit takbir yana hade da lafazin Allahu akbar din lokacin da ya kudurce a cikin zuciyar shi zai yi salatu zuhur shikenan kuma sai ya ce Allahu akbar mun gane da kyau ولا يلزمه التعرض في نيته لعدد الركعات التعرض لعدد الركعات wato bujurtowa ga adadin raka'o'in da mutum zai sallata wala yalzamuhu baya kama mai sallah kamawa wanda take ta dole fi niyyatihi a lokacin da zai yi niyya a lokacin niyya tashi ba wai dole bane a ce sai yayi niyyar ce nawaitu salatar duhuri arba'a raka'atin farban imaman a matsayin fi yawon khamis al-muwafiq bi 25 min shahri kaza wa kaza wannan ba wai dole bane wannan zai bai wa kanshi wahala iya abin da yake kanshi kawai ya kudurce niyyar sallar da zai a cikin zuciya me raka kaza ce a antum a'lamu amillah Allah ta'ala ya fi ka sanin adadin raka'o'in sallar azumi don haka ba shi labari da za ka wannan bai dora maka ba ba sai ka ba da labari ba iya abin da yake kanka shi ne ka yi niyyar sallah ɗin idan ka yi niyyar sallah adadin rakawoyi ba sai ka faɗe su ba masallacin da za ka yi ba sai ka ambace shi ba ranar da za ka yi sallah ba sai ka ambace ta wannan duka sananniya ce a wajen Allah subhanahu wa ta'ala bai kallafa maka ba waɗannan abubuwan dukkanin su la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha na الثالثة قراءة الفاتحة على الإمام والفضل ببال معجمة أي المنفرد الثالثة farilla ta uku daga cikin farillai na sallah shine qira'atul fatihati karatun fatiha alal imam akan limami wajibi ne limami wanda yake jagorantar musulmai a cikin sallah daga cikin sallolin nan na farilla ya karanta fatiha a kowace raka'a daga cikin raka'o'i na wannan sallah din wal fadhi haka nan kuma mai sallah shi kadai shi ma wajibi ne akan shi ya karanta fatiha a kowace sallah daga cikin sallolin nan na farilla a kowace raka daga cikin raka'o'i na wannan sallah da zai sallata kuma yadda shine ra'ayi na jumhur bidalim mu'jamatin da zal wanda take a bar yi wa dubu a sama bidalim wato ba wal faddi ba za a ce kenan wal faddi da zalun wanda take a bar yi wa dubu a sama mu'jama ita ce wanda aka fata dubu a sama akwai mukumala kenan ita ce daru dan ya ce bidalin muhammala bidalin muhajamati da zar wanda take a bari wa dubu a sama ayil munfarid wato mai sallah shi kadai kaga nan bai ambaci mamu ba mamu akwai lokacin da ba umarce shi da yayi karatu ba lokacin da limami yake bayyana karatu to a lokacin nan mamu abinda aka yi umarni a kansa shine ya zaya yin shiru wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a ma yake ce dukan wanda ya zama yana sallah a bayan limami to karatun limami shi iya karatun nasa sannan kuma idza qara'a fa ansitu idan limami yana karatu kuma mu ku yi shiru ku tsaya ku saurari abin da yake faɗa ba a ce ku yi karatu ba wannan salatul jahariya a sallar da ake bayyana karatu a cikinta a raka da ake bayyana karatu amma a rakawajin da ba a bayyana karatu a ciki malaman malikiya suna ganin cewa hatta a wannan gurin mamu ba wajibi ba ne ya karanta fatiha mustahabi ne ya karanta fatiha mun gane da kyau to amma wanda zai sallah shi kadai da limami wannan wajibi ne saboda ma'aiki ya fada cikin hadisin ubada ibn samit wanda yana cikin bukhari da muslim la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab dukkan mutumin da bai karanta fatihatul kitabi ba a cikin sallarsa ba ya da sallah gane
الرابعة القيام للإحرام ولقراءة الفاتحة
الرابعة فرلا تهدو القيام لقراءة الفاتحة وللإحرام شيني القيام للإحرام سيوا سوى تكبيرة الإحرام لوكا چند متندي يكبر الحرم القادر على القيام idan ya yi ta a zaune baya da sallah takbiratul ihram ana yin ta ne a tsaye to sayuwa saboda yin kabbar al-harama din wannan shi ma rukuni ne daga cikin rukuni na sallah haka al-qadiru ala al-qiyam wajibun alaihi an yaqra al-fatihata qiyaman wanda yake da iko akan ya tsaya ya yi sallah a tsaye to wajibi ne akan shi karanta fatiha a tsaye ba zai karanta ta a zaune ba sai dai in fi salatin nafil saboda a sallah ta nafila allazi yaqdiru ala an yusalli qa'iman yajuzu lahu an yusalli qa'idan kama bayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi al-hadith alladhi akhrajahu muslim hadith amr ibn al-as wa asluhu muttafaqun alayhi min hadith imran ibn husayn salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala janbin thumma tahtahu hadith Abdullah bin Amr bin al-As alladhi fi sahih Muslim na mun gane da kyau to da haka yin karatu na fatiha da kuma yin takbiratul ihram wannan sayuwa saboda su wannan rukuni ne daga cikin rukuni na sallah ga mutumin da ya zama yana da iko akai amma wanda ba shi da iko akai yakfihi an yusalli ya jalisa niyatuhu wa takbiratul ihram wa qira'atul fatiha kulluha takunu jalisa dukkan su zai yi su ne a zaune na'am
الخامسة الركوع وأكمله أن ينحني بحيث يستوي حيث يستوي ظهره وعنقه وينصب ركبتيه ويضع كفيه عليهما ويدافع الرجل ويدافع الرجل مرفقيه عن جنبيه ولا ينكس رأسه بل يكون ظهره مستويا shikenan al-khamisa farilla ta biyar cikin farillai na sallah shine ar-ruku'u durkusau wato mutum yayin ruku'u wa akmaluhu mafi cikar ruku'u wanda ya tabbata ma'aiki ya karantar da sahabbai yanda ake yin ruku'u shine an yi haniya wato mutum ya lankwasa gadon bayansa bi haithu yastawi zaharuhu wa unuquhu ta yanda da gadon bayansa da wuyansa za su zamanto saiti ɗaya za su zamanto daidai da daidai ba wanda ya fi wani ba zai zamanto ba ya yi kamar irin rufin tal ya zamanto can baya sama kuma gaba ya gangara ba zai irin wannan ba sannan kuma kada ya zamanto gaban ya ɗage bayan kuma ya yi ƙasa mun gane da kyau wayan sibar kubatai sai kuma ya kafa gwiwoyinsa kafa su zai yi cak kada ya zama to ya lankwasa su lokacin da ya zama to ya ruku a kafe zai tabbatar da su wayan ba a kafayya alaihima sannan kuma sai ya dora tafuffukan hannayen shi alaihima akan wannan gwiwoyin nasa zai dora su ne mufarrakan ya tsotsin a rarrabe haka zai musu ba zai musu haka ba mun gane da kyau ba zai musu haka nan ba zai dan rarraba su ne kamar yadda ya tabbata a sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wa yujafi ar-rajulu mirfadaihi an janbayhi wato ar-rajul namiji wa yujafi mirfadaihi yana nesantar da gwiwoyin hannayensa nan kenan an janbayhi daga hankurkuransa a lokacin da ya ruku'u ba zai yi haka ba zai mate ba hankurkurunsa ba zai haɗe ba da gwiwar hannunsa da haƙarƙarinsa ba zai haɗe su ba wannan namiji ba mace ba wala yunakkisu ra'sahu wato baya dacewa mutumin da yake cikin ruku'u ya zamanto ya sadda kanshi kasa ya kifa shi kasa kamar irin mutumin da ya zamanto yana famar cin abinci irin dabbayan da in za ta ci abinci wannan baya dace ya haka bal bari dai ya kunu zaharuhu mustawiyan wato bayansa da wuyansa yana zamantowa mustawiyan a daidai ba wanda ya gota dan uwansa zai zamanto daidai da daidai an gane da kyau wannan ita ce farilla ta biyar na'am السادسة السجود وصفته أن يمكن جبهته وأنفه من الأرض وركبتين وأصابع القدمين
السادسة فرلا تشدى السجود shine sujada ɗora goshi a ƙas wasifatuhu to siffar sujada wanda take cikakkiya shine an yi makina jabhatahu wa anfahu min al mutum ya tabbatar da goshinsa wa anfahu da tsinin hancinsa ya tabbatar da su min al-ardi da ƙasa ya zamanto sun hau kan ƙasa ko kuma sun hau saman tafi ɗin da ya sujada a kan shi warrukubataini da kuma gwiwoyinsa wa asabi alqadamaini da kuma ya tsotsi na kafafu wannan shine wato abin da ya tabbata a cikin ta maiki hadisin Abdullahi dan Abbas wanda yana cikin Bukhari yana cikin Muslim maiki yace umirtu ana asjuda ala sabati a'zumin ala aljabhati wa ashara bi yadihi ila anfihi wal yadayn wal rukubatayn wa qurrati alqadamayn to ma yake ce an umarce ni da in yi sujada akan waɗansu gababuwa guda bakwai na farko akan goshi sai ya nuni da hannunsa zuwa tsinin hancinsa to nan da nan da kuma wadiyadain da hannaye warrukubatai da guyoyi sai kuma wa farafi da kalamai da tsinin kafafu waɗannan su ne gurare guda bakwai wanda ma aka umarci ma'aiki alaihi salatu wassalamu da ya sujada a kai kuma kuma ya tabbatar da hakan din ya yi su kuma ya karantar da sahabbai wannan ita ce sunna wajen abin da ya shafi sujada na'am as-sabi'atu wath-thaminatu at-tafa'u min ar-ruku'i was-sujudi fa yantarakahu wajibat al-i'ada as-sabi'atu wath-thamina farilla ta bakwai da ta takwas shine ar-raf'u min ar-ruku'i was-sujud dagowa daga ruku'u da kuma dagowa daga sujada wannan kowanne daga cikin su rukuni ne daga cikin rukunne na sallah fa in tarakahu idan ya zamanto mai sallah ya bar dagowa daga ruku'u ya yi sabi zarce daga ruku'u kawai ya huce ba tare da ya dago daga ruku'u ba ya daidaita ya tsaya ciccir sannan ya tafi sujada ko ya bar dagowa daga sujada tsakankanin sujada ta farko zuwa sujada ta biyu kawai ya yi bush-bush ya yi sabi zarce wajabatul i'adatu to sakewa sallan nan ta waje ba saboda ya bar al'amari wanda yake dole ne mutum ya yi shi man taraka amran wajiban fa alaihi an yu'ida ma tarakahu in amkana an yastadrikahu wa illa wajaba alaihi i'adatu salati na'am
التاسعة الجلوس للسلام قدر ما يعدل فيه ويسلم
التاسعة فرلا تترى الجلوس في الصلاة الجلوس للسلام دما نسلم قدر ما يعتدل فيه ويسلم walgwadon yadda zai daidaita a ciki ya ce assalamu alaikum wato wannan shi ma rukuni ne daga cikin rukunai na sallah a ina ga sai mu kwana anan na ga ana ta kira